تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى أشرين دا بير لوتا رمضان شكرا تدبو دي دا ريهدو دا أربعين دا بقي هجرية وان دي داتي دا sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma a suratul azab wanda yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da biyar a cikin sura ɗin yadda Allah ta baraka wa ta'ala hamsin da ok hamsin da hudu ba yadda Allah ke magana akan ɗan adam ko ya bayyana abu ko ya ɓoye abu to Allah dai mai sani ne akan duk abin da ka bayyana da abin da ka ɓoye shi Allah a wajensa da cikinka da wajenka duɗe ne bayi da wani bambanci Allah ya mana afuwa Allah rama bismillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً
imam ibn kasir Allah ya masa rahama yake cewa mahma takinnuhu dama'irukum wa tantawi alayhi sara'irukum fa inna Allah ya'lamu fa innahu la takhfa alayhi khafiya abinda aya take nufi duk abinda zukatan ku suke boyewa abinda kuke kullewa a ranku na sirri to Allah shi ya fi kowa sanin sirrinku babu wani abu mai ƙuya da yake ƙuya a wajen Allah tabaraka ta'ala shi ne ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ko me da ka sani duk duk inda abu zai ƙuya ko yaya wanda za a yi shi don aiwa Allah bauta a ɓoye ya sani zai biya a kai ko kuma a saba wa Allah a yi shi a ɓoye ya sani sai ya yi ƙuƙuba a kai don haka ayat tana tsoratarwa ne akan saba wa umarnin Allah tabaraka ta'ala ko a ɓoye ko a bayyane in tubudu shay'an idan kuka bayyana wani abu akan harshen ku kuka faɗi wani abu a harshe amma bakinku yana saɓanin abin da harshenku yake faɗa Allah ya fi kowa sani in kuma abin da kuka faɗa a baka iri ɗaya ne da na harshenku shi ma dai Allah ya sani autu kuhu ko ku ɓoye aibi an tudmiru fi qulubikum fa innahu fil halaini la yazubu an ilmihi tabaraka wa ta'ala ko ku ɓoye ko ku bayyana babu abin da yake buya a wajen Allah shi kam sai ya yi hisabi gare ku akan abin da kuka yi wasu yi hasibukum alai wa inna Allah ta'ala kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance mai ilimi ne masani ne akan komai la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' tabaraka wa ta'ala malamai sun yi bayani cewa a karatunmu na jiya cikin ayoyin da suka gabata an koya mana wajibcin neman izini idan za a shiga gidajen mutane ba shari'a bane ka shiga gidan mutum baka nemi izininsa ba maguzanci ne kuma rashin addini ne ku daina barin gidajenku kamar gidajen tasha kowa ya afka kowa ya shiga haram ne ba daidai bane sannan duk wanda zai je gidan wani da sunan cin abinci ko gayyatar walima kar ya kuskura ya je ba a gayyace shi ba ko ba a yi masa izini ya je ba malamai suka ce izinin ya je shine a bashi katin gayyata sannan idan an je an ci abinci a gidan wasu to shikenan a kama hanya a fita al-khuruju ba'da tanawul at-ta'am bayan an ci abinci a fita fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith inna dhalikum kana yu'zi an-nabiyya fayastahi minkum ku fita in kun ci kun koshi ku kama hanya ku fita idan har an koyi wutar larura da za su sa ku zauna to ku nemi izinin masu gidan lalle sannan an koya mana ajiya kar mu rinka halartar gidan mutane kafin a gama cin abin kafin a gama dafa abinci ghayra nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu ba a so mutum ya ji an gayyaci cin abinci karfe kaza shi kuma ya yi riga malam zuwa masallaci ana gayyatar walima karfe ɗaya ne za a yi bayan an yi sallah kai ka buga agogon ka tun tara da rabi ka tafi kaga ai yayi yawa kaga wannan kaje kana zaman jiran abinci ya dafu kenan wanda wannan Allah ya hana shi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan wata bukata ce ta saka je kafin lokacin amma zaman jiran sai abinci ya dafu a kawo shi ma wannan in ba da izini ba bai halatta ba duk an koya mana sannan kuma a haramcin cakuduwa tsakanin maza da mata wajen cin abinci ko waninsa Allah ya yi umarni idan za a tambayi matan annabi fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su a bayan hijab an yi bayani cewa yin haka wannan shine tsarki a zuciyarku kuma tsarki a zuciyarsu sannan kuma akwai fihin bu'du an ribati wa khawatir su'i dukkan wani shakka da abin da zuciya ka iya kullawa a gidan mutum ka je ka shige masa gida babu hijabi tsakaninka da iyalinsa akwai hadari kwarai da gaske don haka mu musulmi an koya mana in za mu shiga gidan mutane to lalle ya zama akwai hijabi mata sun lulluɓe kansu an sa shamaki a tsakani to shine Allah ya rufe waɗannan ayoyi da wannan bayanai da muka karanta to sai kuma wasu hukunce hukunce da za mu karanta insha Allah tabaraka wata'ala a yau karatun yau kenan insha Allah malam bismillah
la junaha alayhin fi abaihin wala abnaihin wala abnaihin wala إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا
bayan mun yi magana akan hukunce-hukunce na hijabi a cikin gidajen musulmi da kuma gidan annabi sallallahu alaihi sallama to a wannan aya da alarma ya karanta mana la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna Allah tabaraka ta'ala yana bayani ne dangane da wani nau'i wato na mutane da mace za ta iya kasancewa a gabansu babu hijabi waɗannan da za a ambata to su babu hukuncin sa musu hijabi a gida ba laifi mace za ta zana ko ba ta lullubi ba idan akwai waɗannan kuma a cikin ayoyin za a yi mana bayanin daraja da matsayin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani akan haramcin cutar da annabi da kuma cutar da muminai maza da cutar da muminai mata kuma ayar ta yi mana bayani ga yadda annabi ya kamata ya faɗakar da matansa da 'ya'yansa da kuma matan muminai ga baki ɗayansu na su zama masu jin kunya da saka kaya na mutunci da kima da kuma daraja imamun ƙurƙubi yake cewa lamma nazalat ayatul hijabi lokacin da Allah ya saukar da ayar hijabi lullube jiki da kuma hana maza su rinka shiga gidan mata babu hijabi iyaye da 'ya'ya da dangi sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya rasulullahi yanzu uwa in za ta yi wa ɗanta magana ita ma sai ta hijabi ya in za ta yi wa ubanta magana in za su kasance a wuri guda su ma sai da hijabi yanzu mu ma ba za mu tambayi iyayenmu ba sai min wara'i hijab to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar yace a'a la junaha alaihinna fi aba'ihinna babu laifi gare su su mata dangane da su zauna babu hijabi a gaban iyayensu maza wannan ayar an koro ta ne don a yi bayani cewa ba dole ba ne ba wajibi ba ne to wasu malamai suka ce shin wannan ayar tana nufin matan annabi ne ake magana a kansu la junaha alaihinna fi aba'ihinna ko ko bayan matan annabi da sauran mata wasu suka ce la haraja wala isma ala ummahatil mu'minina wala wala ghairihinna minan nisa'i ana magana ne da matan annabi a matakin farko da kuma sauran mata da ba su ba babu laifi ga matan annabi da kuma sauran mata wanda ba na annabi ba wato koda ba su saka hijabi ba dangane da aba'ihinna shine la junaha alaihinna fi aba'ihinna ba laifi su kasance tare koda ba uba wato koda babu hijabi a gaban uba kenan nan yana nuna yarinya tana iya zama da ubanta babu hijabi uba yana iya ganin yarsa babu hijabi me yasa ai babu ma wani aure tsakanin su dama kuma uba uba ne ai ina fata ana fahimta to wannan aba ihinna kenan au abana ihinna mata sa iya zama a gida babu hijabi tare da ƴaƴansu au ikhwani hinna ko kuma ƴan uwansu dan uwanki da ba zai aure ki ba shi ma babu laifi ko kuma abu na ikhwani hinna ‘ya'yan ‘yan uwansu ‘ya'yan ƙani ko ‘ya'yan yaya yanzu ‘ya'yan ƙaninki ba za su taɓa aurenki ba ‘ya'yan yayanki ba za su taɓa aurenki ba ƙaninki ba zai taɓa aurenki ba yayanki ba zai taɓa aurenki ba don haka dan ƙani ya ga yayarsa ba hijabi ko kuma ita kanwa ta ga wato matar yayanta ba hijabi duka wannan ba laifi bane tunda ai babu ma aure a tsakaninsu to kamar yadda kaninki yake da hukunci to haka dan kaninki ba yadda za a yi mace ta aure dan kaninta ba yadda za a yi mace ta aure dan yayanta ba zai taɓa yiwa ba don ku ai ɗanta ne wala abu wala abana akhawatihinna ko kuma 'ya'yan 'yar uwarki kamar yanzu mace ta yi aure 'ya'yan ƙannanta sai suka zo gida ba sai ta sa musu hijabi ba ko kuma 'ya'yan ya'i addanta suka zo mace gida ba sai ta saka hijabi ba ina fata ana fahimta kamar yadda addanta da ita namiji ne ba hijabi tsakaninsu haka yayanta ba hijabi tsakaninsu to haka 'ya'yansu ma suna da hukunci irin nasu aw nisa'ihinna ko kuma matansu normal mata mace ƴar uwa da mace ƴar uwarta ba a lazanta mata sai ta saka hijabi ko niqabi ta lullube jikin ta ba saboda ai ƴar uwarta ne wato wadda aka samu rabitatun rabitatul qaraba ko kuma rabitatus sadaqa wato wani rabit wata mahada ta dangantaka ko kuma mahada ta abokantaka don haka mata a gidan yini za su iya zama dukkan su ba hijabi tunda duk yan uwansu ne mata amma fa mata musulmi kawai banda mata kafirai mata musulmi kawai da haka a gidan biki in su ya su ne suka cire hijabi suka yi zaman su a haka suka ci abinci a haka ba namiji ko daya wannan ba a saba Allah ba shine ma'anar auni sa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna min az-zukuri aw al-inasi kenan wannan gabaki ɗin su ya halatta mace ta magana da su babu hijabi tsakani babu wani shamaki a fili da fili amma ba ana nufin mace ta musu tsirara jigidar ta je musu ba ba haka ake nufi ba sannan kuma za ta iya tsayawa gaban su biduni satir ba tare da wani hijabi da ya lullube ta ba wannan wani nau'i ne na sauki na shari'ar musulunci da ta kawo mana da gidan manzon Allah kuma mu ma wato abin ya shafe mu gabaki daya to anan gurin idan kun lura ba ambaci baffa ba ba a ce baffa ba yanzu baffa baffa zai gaji zai gaji yar kaninsa a zai auri yar kaninsa bayan da za a yi mace ta auri baffanta ta auri kanin babanta ta auri yayan babanta to me yasa ba a kawo shi ba anan ba a kawo khal ba kawo kawo bayan da za a yi mace ta auri kanin uwarta duk soyayyar da ta haɗu tsakaninsu ta shakiyanci ta ƙarshen zamani ba yadda za a yi mace ta auri yayan uwarta har abada babu to kaga wani zai ce a to ai ya kamata a ce ai an jero su a cikin jerin gwanon waɗannan mutanen da aka lissafo to shine malamai suka ce waɗannan ai suna gudana ne a matsayin iyaye baffa yana layin uba ai da haka in an ce uba ba sai an ce kanin uba ko yayan uba ba kawu ai yana layin uwa ai dan an ce uwa ba sai an ce da kanin uwa da yayan uwa ba ina fata ana fahimta kamar yadda akan ambaci baffa a matsayin uba baffa yana iya zama a matsayin uba kamar yadda Allah ya kawo hikaya a kisar annabi yaqub am kuntum shuhada'a إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك سيتي آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كونغ إسماعيل أي إسماعيل أي بابا بن يعقوب بن إسماعيل باباني ga Yaqub amma sai aka ce aba'ika ina fata ana fahimta to wala nisa'ihinna mu zo mu ƙara bayani akan mata ana magana akan mata tsakaninsu da juna ba sai sun saka hijabi ba kamar yadda na yi bayani amma malamai sun ce wannan matan musulmai ake nufi banda matan kafirai matan kafirai dole ne sai an sa musu hijabi idan za a je gidan biki mata ku fahimci wannan karatun in za a je gidan yini in za a je taro ko na me in za a je taro in dai akwai matan kafirai to su sai an lullube jiki mace sai ta rufe jikinta kamar yadda tana taro ne da maza ba za ta ce ai ai yan uwanta ne mata ba tunda ba sa sallah to su suka sai an sa musu hijabi dole ne sai an yi hijabi kuma wannan hukuncin ko da matan annabi ne ma in za su gamu da matan da ba na musulmi ba dole ne sai sun lullube jikinsu in dai ba na musulmi ba ne sai dai kawai dan abin da ba a rasa ba mazalace almar'atu aura ila alwashi wal karfain kamar yadda Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li ba'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i ba'ulatihinna aw أبنائهن أو أبناء بؤولتهن هزوا قرشي إيش واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا وجدت وران الله lalle Allah tabaraka ta'ala wato a komai da kuka sani Allah shahid ne akai wato mai mai halattan wannan abun ne kuma masani ne kuma mai bada labari muttali'un ala kulli ma yasduru am kunna duk abin da zai zo daga gare ku Allah yana gani yana gani shine shahida wa sayujazi kullu insanin bima yasawu iqu min sawabin aw iqab kuma Allah sai ya sakayya ga kowane mutum akan duk abin da ya cancanta wato na azaba ko kuma lada a nan gurin wannan aya da Allah ramma ya karanta mana la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna kamar da na muku bayani tana wani wato wani exception ne ana rage hukunci ne na na halacci mace ba sai ta saka wa waɗannan hijabi ba ina fata ana fahimta dan waɗannan duk na kusa ne yanzu bari ku gani uban mace ai na kusa da ita ne abna'ihinna ƴaƴanta ai na kusa da ita ne ikhwanihinna ƴan uwanta ƴan uwan mace kanin mace yayan mace ai dan uwanta na kusa ne wala abna'i ikhwanihinna dan kaninta ko dan yayanta duk na kusa ne wala abna'i akhawatihinna dan kanwata ko dan yatta addatta duk na kusa ne haka kuma sauran mata su kuma ai suna da alaka da junan su jinsin su daya kamar yadda Allah tabaraka ta'ala yayi bayanin irin wannan a cikin wato suratul nur da muka faɗa wala yubdina zinatahunna aka samu ƙari kenan a cikin suratul nur mace ba ta bayyana adonta sai ga waɗannan ƙari bayan waɗannan da aka faɗa cikin suratul azab illa li bu'ulatihinna to an samu ƙarin miji mace mace ba ta sa wa miji hijabi duk tsoron Allahnki duk takawanki duk ibadarki duk kunyarki miji ba a sa masa hijabi shi ka an ɗauke masa hukuncin hijabi kamar yadda babanki zai ganki ba hijabi ɗaninki zai ganki ba hijabi yayanki ma zai ganki ba hijabi sai dai in kin ga dama kunya ta sa ki lallabe jikinki wannan abu ne mai kyau to haka mijinki ma ina min babi aula au aba ibu ulatihinna wani ƙarin kuma uban miji mace ba yadda za a yi ta auri uban mijinta duk wanda ya riga ya auri a ba ni sunan shi duk macen da ta auri wani mutum a matsayin miji to uban mijin nan surukinta haram ne gare ta har abada ba za ta aure shi ba ba za a taba cewa ai ai ai ɗanka ya sake ni to ka zo ka neme ni ba a musulunci dai wannan ba a yi au aba ibu'ulatihinna au abna'ihinna to sai ƴaƴansu wannan an faɗa a cikin azab au abna'i bu'ulatihinna ƴaƴan ƴaƴansu an gane ko sai kuma ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء عندك أرومنا أكوي التابعين غير أولي الإربة من الرجال أكوي وسما سبين ماتا وأن دا أكوي سسنا بين ماتا أما باسمت دماش أوا wasu malamai suka ci fidiye su aka yi namiji ne shi yana tare da mace kwata-kwata bai da sha'awa a rayuwarsa babu magana ma wai ya auri mace shi kan kwata-kwata to shi ma wannan babu laifi in tabi ina zai ulil ibati ne minar rijali ko kuma yan ƙananan yara dan ƙaramin yaro ko ba ɗanki ba ne ko ɗan makota ne in dai ƙaramin yaro ne lam yazharu ala auratin nisa ba sa iya gane al'aurar mace karamin yaro da ba zai iya gane al'aurar mace ba akwai yaron da mace za ta iya cire kayanta ma a gabansa shi bai san komai ba akwai yaron da ana iya shiga ban ɗaki a yi wanka da shi shi baya iya gane komai to irin wannan ko mace ba ta sa masa in hijabi ba babu komai to in kun lura shi qur'ani wata ayar ita take ƙara farsauran ta aya a can gurin an gaya mana azab sai kuma a cikin suratul nur aka daɗa ƙaro mana wasu waɗanda ba ambatan mana su a cikin surja azab ba kuma malamai Allah musu rahama wato sun yi bayani kwarai-kwarai da gaske dangane da waɗannan hukunci hukunce kuma ya kamata a yi riko da su alhamdulillah wannan tausi'a ne ko sauƙaƙawa ne da Allah tabaraka ta'ala ya yi wa musulmi da kuma gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa matan annabi wattaqina Allah ku ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah idan har matan annabi Allah ya ce su ji tsoron Allah to ya gare ki ki hajiya wattaqina Allah ko kuma ku duka mata wattaqina Allah ku ji tsoron Allah ku mata dukanku da na annabi da wanda ba na annabi ba inna Allah kana ala kulli shay'in shahida wa khshaynahu fil khalwati wal alaniya mata ku ji tsoron Allah in kuna boye ku daina zuwa kuna barna kuna ta'adi kuna sabo fa innahu shahidun ala kulli shay lalle mai aika mai mai ganin komai ne tabaraka ta'ala kuma ba abin da yake buya gare shi akwai wata al'ada da mutane suke da ita wanda ya kamata a gyara ta shi kuma gargajiyanci ne da saba wa Allah shine banin barin kanin miji yana shiga kan matar miji yanzu a cikin wannan waɗanda aka ambato kun ji labarin kanin miji babu labarin kanin miji to ashe waɗannan su ne shari'a ta ba da dama mace za ta iya zama da su ko babu hijabi amma kanin miji bai halatta mace duk da cewa shi wannan kanin miji muharraminta ne mu'akkati mun yi gaya muku akwai muharrami mu'abbadi akwai muharrami mu'akkati wannan muharram ne amma na gajeren lokaci mijinki yana sakinki ƙaninsa zai iya neman ki mijinki yana sakinki yayansa zai iya neman ki amma mijinki in ya sake ki ubansa ba zai neme ki ba ba yadda za a yi ki auri uban mijinki ba a yin haka to ɗabi'ar da ake yi kawai ƙanin miji ya ta shiga kan matar yayansa ya je zauna su ta hira wasu ma inda sakaci har da cin abinci tare ko kuma ƙanin miji idan zai yi idan yayansa ya tafiya sai iyaye su ce je ka ka taya ta kwana je ka ka rinka kwana a gidan yayanka a'a wannan ya saba shari'a ba daidai bane ba addini bane kuskure ne laifi ne haramun ne ya je ya keɓance kansa da ita a wannan gida har ma a ce wai ana wani wasan ƙanin miji wannan ba addini ba ne Allah ya kare mu Allah ya gyara halin mu na'am bismillah mala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
Allah ya ce shi Allah da kansa ma wannan babbar magana ce Allah da kansa da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati ya ayyuhal ladina amanu ya kwallo kai imani to ku yi manzon Allah sallama da salati za mu yi ƙarin bayani akan wannan aya wannan yabo ne mai girman gaske da bayani akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yadda shi Allah da ya dace shi da kansa yake mai salati ba shi kadai ba ubangiji haddace hada da mala'ikunsa kuma Allah ya umarci mu'mine su girmama manzon Allah su mutunta shi su kimanta shi ta yadda shi ma za su rinka yi masa salaci imam al-qurtubi yake cewa hadhihi al-aya sharrafa Allah biha rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa mautihi wannan ayar inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah ya girmama annabinsa a rayuwarsa da mutuwarsa kuma Allah ya yi bayanin manzilatahu minhu matsayin annabi a wajen Allah was-salatu min Allah rahmatuhu wa ridwanu qurtubi yace salatin Allah ga manzon Allah shine tausayinsa jin kayinsa da kuma yarda da shi wa min al malaika salatin da malaiku su yi manzon Allah addu'a wal istighfar su ce wa annabi addu'a su ta yi wa annabi istighfari ka duba dan gatan Allah wai Allah da kansa ya ji kansa Allah da kansa ya ya yarda da shi mala'ikun Allah duka suna ta yi wa annabi addu'a duka tun yana raye har ya bar duniya sannan kuma mala'ikun Allah duka suna ta neman wa annabi gafara suna cewa Allah ya yafe wa annabi Allah gafarta wa annabi Allah gafarta wa annabi salatin da al'umma take yi wa annabi ba addu'a ce da kuma girmamawa akan sha'aninsa shi manzon Allah ko ka zage shi ai ya tsaya ga ya tsallake ya wuce kullum fa akai akai sallah sai an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a duniya ana masa addu'a wannan bawan Allah ya samu matsayi wannan bawan Allah ya samu daraja wannan bawan Allah ya samu ɗaukaka ya Allah ka haɗa mu da shi a ranar tashi alƙiyama a gidan aljanna babu wani ɗan adam da ya samu wato tagomashi da dacewa irin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana raye mubajjalun ya bar duniya mubajjalun mukarramun kuma mahfudul hurma abun girmamawa abun mutuntawa kuma Allah ya kare al'umma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan aya Imam Ibn Kasir yace Imam al-Bukhari yace qala Abu al-Aliya Abu al-Aliya yace salatu llahi sana'uhu alayhi inda al-mala'ika da Allah yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi wani zai ce to yanzu shi Allah yaya za a yi wa annabi salati to shine Abu al-Aliya yace salatin Allah ga annabi shine Allah ne yake zuwa wato wato yake gaya wa mala'iku yayi ta yaban annabi Allah fa da kansa ba yau ka duba ko wani babban mutum ne aka ce maka yana tayabanka yana tayabanka ai za ka ji daɗi to Allah fa da kansa sai ya tayaban annabi a wurin mala'iku ya tayaban annabi to su kuma mala'ikun idan Allah ya yaba annabi to su ma sai su yi mai salati me salatin su addu'a suke taimasa shine inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah yana ta yabo mala'iku suna ta addu'a shi Allahu akbar shi kuma annabi yana duniya Allah yana ta yabo mala'iku suna ta addu'a Allah yana ta yabo mala'iku suna ta addu'a Ibn Abbas yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi yace yubarrikuna ni albarka suke ta sa masa shine salatin Allah yayi wa annabi albarka Allah yayi wa Muhammadu albarka Allah yayi wa annabi Muhammadu albarka haka imam bukhari ya kawo shi mu'allaq a cikin sahihinsa ba ɗaya ba cikin malamai sun ce salatun rabbi salatin Allah ga annabi shine ar-rahmatu jin kai da tausayi salatul mala'ika al-istighfaru shine neman wa annabi gafara dan haka abin da ake nufi da wannan aya inna Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu bi manzilati abdihi wa nabiyhi indahu fil mala'il a'la Allah ya yi bayani wa mutane matsayin wannan annabi da darajarsa a wajen bayansa a cikin manya-manyan mala'iku nagarta yana yabo gare shi a wajen mala'iku al-mukarrabin mala'iku kuma su ma suna ta buga addu'a sannan Allah ya ce da halittan sama da halittan ƙasa al'alamu sufuli da kuma na ƙasa na sama da na ƙasa ya ce duk ku yi wa annabi salati kuma ku miƙa wuya zuwa gare shi ba don komai ba saboda ya cancanci wannan wanda Allah ya masa mala'iku suka yi masa ko sai an yi muku magana ku yi masa Allah ya bashi daraja fil alamina al'ulwi wa sufuli jami'an Allah ya bada labari shi da kansa yana yi wa bayansa mumine na kwarai addu'a ko salati ya yi wallazina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukuratan wa asila wallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu to kaga anan aya sauran mutane salihai ma na kwarai bayan Allah na kwarai ai Allah yana musu addu'a mala'ikun Allah ma suna yi musu addu'a to nan kuma sai aka ce annabin da kansa ana mai special salati da kuma mala'iku suna masa sannan kuma Allah ya ce wa bashirus sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim kaga dai salatin da ya sake dawa daga ubangiji irin dai salatin dai da yake ubangiji yake yi to yana yin waɗannan bayan shine salawatun min rabbihim wannan kenan a cikin hadisi ingantacce manzo Allah yace Allahumma salli ala ali abi aufa ha shi ma annabi yana yin salati wa wasu kenan shine ali abi aufa hadisin bukhari da muslim wasu riwayoyi mutawatirai sun zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a dangane da hukunci masa salati kuma lalle ne musulmi ku sani lalle ana bin ku bashin yi wa annabi salati jama'a idan an ce a yi wa annabi salati to ana nufin salatin da Allah ya yarda a yi masa idan an ce a yi wa annabi salati ana nufin salatin da shari'ar musulunci ta zo da shi a yi masa ba ƙirƙirarren salati ba ba wanda zai zo ya ƙulla wani salati ya ƙirƙire shi kuma ya sa masa ladansa da kansa ba a'a salatin da shari'a ta ba da dama a yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah da kansa da kansa sahabbai suka yi magana da shi daga hadisin ka'ab bin ujra ya ce hadisin bukhari shi ma da muslim ne ya ce ya rasulallahi amma salamu alaika faqad arabna sallu alaihi wa sallimu taslima dinnan ai masa salati kuma ai masa sallama suka ce mun gane yanda ake maka sallama amma mu salati ba mu gane ya za a yi maka salati ba ya rasulullahi a farkon sha'ani kenan mana don Allah musulmi mu yi wa kanmu adalci don Allah musulmi mu gaya wa kanmu gaskiya yanzu in iya larabci ne da hada larabci da gonewa akan bayanan balarabe akwai ya sahabbai amma ku duba da aka saukar da ayar a yi wa annabi salati sahabbai suka ce ka koya mana yaya ake maka salati shine malamai suke cewa waɗanda suka zauna suka kirkiri wani salati suka ce shi za su rinka yi wa annabi me yasa ba za su ɗauki wanda ya zo a riwaya ba me yasa ba za su ɗauki wanda ya zo a nassi ba me yasa za su zo su ɗauki salati wani ma salatin daga mafarki aka samo shi to shine kuskure shine kuskuren yau ga sahabbai da kansu wannan ayar dai tana kaina tana kansu tana kanka da haka suka zo suka ce in ji ka bin ujra suka ce to mu dai bamu san ya za a ma salati ba ko ya za a yi manzo Allah ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kawai annabi ya koya musu wannan salati wannan shine salatin Ibrahimiyya shine me salatin Ibrahimiyya salati mai daraja ta farko cikin a cikin salatan annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam shine aka ce mu rinka yi wa annabi idan mun zo tahiyya kuma shine annabi ya koya wa sahabbai idan an zo sallama kuma assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ana yin sa a tahiyya ana kuma yin wannan gaba daya hadisin abi sa'id al-khudri suka ce ya manzon Allah a koya mana ya zamu yi maka salati annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin abdika ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم شما أن رواية الإمام البخاري حديثي ندبو هدو لتقريبا كوي دتسئين دتقوس أو رواية من ذا الله يدد كويا مسلسلات يتي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك hamidun majid wannan ma riwaya ce a wata riwayar ta abdullahi dan mas'ud yace manzon Allah ya zo ya same mu atana rasulullah wa nahnu fi majlisin muna zaune ko fi majlisi sa'ad bin ubada muna wurin zaman sa'ad ibn ubada bashir bin sa'ad sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amarana Allah an nusalli alaik Allah ya umarce mu maka salati ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa nusalli alaik ya zamu maka salati yanzu ku duba jama'a ku duba adalci sahabbai ke tambayan a koya musu yanda ake yi wa annabi salati to yanzu akwai buƙatar wani ya zo ya kirkiro salati ya ce shi za a yi wa annabi bayan ga riwaya da aka tambaye annabi ƙararra ifada kai da kaje ka kirkiro wani ka kawo je ka riƙe kayanka ni ka bar mun wanda riwaya ta zo in karanta shi hankali na a kwance in an tambaye ni in ce gashi nan na samu a cikin hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da sahabban da suka rawaito Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد والسلام يتي كما قد علمتم sallama kuma kamar yadda kuka riga kuka sani wannan shine ake wannan hadisin shi kuma musu mai ruwaito shi dan haka an gaya mana irin salatin da ake wa annabi duk wani salati da wannan adam zai yi wa manzon Allah to ya biyo bayan wanda ya fito daga bakinsa kaddara ma wani salati yana da kyau kaddara ma wani ya iya larabci zai yi amma duk salatin da zaka yi don Allah a kwatanta shi da wanda annabi ya koya da bakin shi to me yasa mutane suke kauracewa abin da ya zo a riwaya me yasa mutum zai kaurace wa salatin da ya zo a riwaya ya zo ya ɗauki wani daban da in an ritsa shi ba zai iya bayani ba to imamu shafi'i bayan waɗannan hadisai a mazhabarsa sai ce to ai wannan hukuncin ma abin da yake nuna mana annahu yajibu alal musalli an yusalli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al-akhir duk wani mai sallah dole ne a cikin sallarsa a tahiyya ta ƙarshe sai yayi wa annabi salati kaji sabon hukunci dole ne tilas ne duk wanda ya sallah in dai ya zo ta hiyar ƙarshe ba ta hiyar farko ba ta hiyar ƙarshe dole ne sai an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati shafi'i ya ce idan mutum fa in tarakahu lam tasih salatuhu du lam tasihha salatuhu duk wanda ya ƙi wa annabi salati a tahiyar ƙarshe kaji da kyau duk wanda ya zo tahiyar ƙarshe bai yi wa manzon Allah salati ba sallarsa ba ta yi ba in ji imamu shafi shi yasa wasu daga cikin malamai an samu daga cikin malamai cikin malaman malikiya mutu akhirin a suka yi ta magana akan imamu shafi'i suna ce ai wannan tsanani ne ya za a zo a tsananta a ce mutum bai yi salati ba sallarsa ta baci yaya shafi'i zai mai da salatin annabi sharaɗi a cikin sallah har ma suka ce ai wannan ra'ayin kawai na imamu shafi'i ne shi kadai shi ne kadai ya zo da wannan sharaɗi na cewa sai an yi wa annabi salati a ta yi ƙarshe dole in baka musalla ta ɓaci wani ma da suka zo bayani suka ce ai an yi ijma'i saɓanin abinda imamu shafi'i ya faɗa abu ja'far tabari da imamu tahawi da imamu khattabi da wasunsu kamar yadda alƙadu iya nakalto da gare su to amma shi ma din an masa martani wannan martanin da yi wa imamu shafi'i a gaskiya ba a kan bugiransa yake ba an ruwaito wajibcin yi wa annabi salati da umarni da a yi wa annabi salati a cikin sallah kamar yadda aya ta zo ha aya kama cewa ta yi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi an shafi'i bai laifi ba yi umarni ne na Allah al'amru yaqtadi al-wujub umarni yana nuna wajibci da haka dan imamu shafi'i ya ce dole ne a cikin sallah sai an yi wa annabi salati ba kuskure yayi ba ba kuma ra'ayinsa bane ba a'a qur'ani ya duba kamar yadda mun karanta a cikin ainihin wato wannan aya wannan shine ra'ayin imamu wato imam Ahmad Allah ya masa rama kuma haka da yawa cikin sahabbai da tabi'ai suka tabi aka wannan ra'ayi ina fata ana fahimta kuma lalle wannan wajahi ne dole a lura lalle a rinka yi annabi salati a cikin sallah duk da jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba za a ce sallah ta ɓaci ba amma dai yana da kyau a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato a salati saboda hadisan da suka zo suka ce a salati wallahu a'lam abin da ake nufi shi imamu shafi'i Allah ya masa rahama yana da salaf da khalaf yana da magabata yana da wanda suka biyo bayansa akan wannan magana tun da dai aya ce ce magana akai ina fata ana fahimta riwaya ta zo daga fadala ibn ubayd yace manzon Allah ya ji wani yana yin sallah yana sallah yana addu'a a cikin sallarsa amma bai girmama Allah ba ku ji kai wani ne yake sallah manzo Allah ya ji cikin addu'o'in da yake a sallah bai girmama Allah ba abu na biyu bai yi wa annabi salati ba annabi ya jiyo shi Allah ya so ya kafa hujja ya yi maganin wannan sabanin da ake yi bai yi wa annabi salati ba manzo Allah ya ganshe ce wannan ajila haza wannan mutumin yayi gaggawa ka zo kai sallah baka yaba Allah ba ka zo kai sallah baka yi wa annabi salati ba a wata riwayar wasu malamai suka ce shi da kansa fa annabi yana yi wa kansa salati kaji cewa fa aka yi amai to shi kansa yana yi wa kansa salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira shi ya ce da shi kai ko kuma ya kira mutane ya ce da kai idan sallah ahadukum falyabda bi tahmidillah bi tamjidillah duk wanda zai sallah a cikin ku ya fara girmama Allah addu'ar bude sallah kenan du'a ul istiftahi salati wasana'i alaihi da yaban Allah yace summa li yusalli ala annabi yanzu wannan umarni ne kuma umarni ba annabi yace kuma lalle kayi wa annabi salati kar ka zo sallah ba kai wa manzon Allah salati ba summa li yad'u ba'adun bima sha'a bayan yayi wannan kuma yayi duk addu'ar da ya ga dama kaga annabi ya bada umarni lalle ayi masa salati a cikin sallah da haka ra'ayin imamu shafi'i din yana da ƙarfi akan wajibcin yi wa annabi salati a sallah ko da ba a ce sallar ta ɓaci ba amma fa gaskiya magana tana da ƙarfi ga falala kuma manzo Allah ce man salla alayhi wahidatan sallallahu alaihi biha ashra duk wanda ya mini salati daya irin wanda muka karanta da ko wasun su shi kuma Allah zai masa goma malam ka ji wata garabasa baya ɗaya zaka yi wa annabi kai ko Allah zai ta surfa maka salati sai ya maka guda goma na karanta muku aya Allah tabaraka ta'ala yana yi wa bayan Allah salati da shi da mala'ikunsa Ali bin Abi Talib ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya ko thumma lam yusalli alayya marowaci na hakika shine wanda aka ambace ni a gabansa amma bai min salati ba wannan hadisi imam at-tirmidhi ne ya rawaito shi da imam ahmad a wata riwayar ta imam abu huraira riwayar imam at-tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ragima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya Allah ya tirsa sa hancin wani bawan Allah a kar an ambace ni bai mun salati ba ko Muhammadu aka ce baka ce sallallahu alaihi wasallam ba to ka shiga cikin wannan addu'a ta Allah ya tirsa sa hancinka a wulakanta ka a tozarta ka annabi ya ce wanda wata na ramadana wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi shahru ramadan thumma salaka qabla an yughfara lahu mutumin da watan ramadana ya shigo yayi ta wasa yayi ta sakaci bai je yayi ta ibada har a gafarta masa ba shi ma ya fada ce wannan mummuna addu'a wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar mutumin da girma ya tarar da shi tare da ubansa da uwarsa ma'ana Allah ya sa ya ga girman ubansa ya kai yana tare da ubansa da uwarsa amma bai yi wa ubansa da uwarsa biyayyar da zai shiga aljanna ba shi ma wannan mutum ya shiga wa wannan duk fa umarni ne akan yi wa annabi salati haka idan kuka zo akwai hadisai da dama da suke magana daban-daban wurin da za a yi wa annabi salati jama'a wannan shine aqidar ahlus sunna akan son annabi yanzu wanda ya ruwaito waɗannan hadisai a cikin littafinsa yayi wannan sharhi da bayani haka kurun wani sai zo hula lasifika ya ce ai wane makiyin annabi ne ai ba sa son annabi ina jin in kai baka da hankali ne za ka karɓi wannan zance sai mu kwana muna ta faɗin maganganu akan yi wa annabi salati da girmama shi kuma babu babu girmama annabi sama da kai mai salatin ai ganga buga ganga da waka ba shine son annabi malam haduwa maza da mata ana dukan kirji ana abubuwan da ake ba shine kaunar annabi ba wannan abin shine kaunar annabi ka zauna a dare a ɗakin ka kai ta sulha masa salati san annabi da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya bayar da umarni ka bi abin da ya ce ka zo ka ce wai kana son babanka amma babanka yana ba da umarni kana keta umarninsa ƙarya kake yi kuma ba za ka yi albarka ba kuma kai ma da kake da awar kana son annabi kuma kana saba masa ƙarya kake yi ba za ka yi albarka ba don haka mutane ya kamata ku waye ilimi ya zo bayani ya zo sharhi ya zo littattafai sun zo komi ya fito fili menene hakikanin son annabi bin umarnin annabi me hakikanin son annabi da'a wa annabi me hakikanin kaunar manzon Allah yi wa manzon Allah salati kuma salatin wanda ya zo daga gare shi daga riwaya ingantacciya shikenan duk wani abu wanda ba wannan ba ya zama son zuciya ya zama neman tada ƙura da tada fitina a cikin al'umma fatan mu Allah ya bamu dacewa ka duba malam cewa kai ko kiran sallah aka ji idza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqulu al mu'azzin in kun ji mai kiran sallah yana yin kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa sannan a cikin hadisin manzo Allah ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra ku yi mini salati idan an yi kiran sallah sunna ne bayan an gama kiran sallah ana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati idan ana kiran sallah duk inda aka ce ashhadu an la ilaha illallah dole a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma zaka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga wannan ayi shi ma yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce akwai wata kujera da Allah ita na deta zai bawa wani bawa daga cikin bayin sa ranar tashi alkiyama arju an akuna ana huwa ina fatan na zama ni ne wannan bawa da Allah ya ajiye wannan babbar kujera da, da, zai bawa don haka ku taimaka mini idan an kira sallah ku rinka yi min salati ku roƙan min wato wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته من ذلك دون دا إذن أنقم كران صلى yake karanta wannan addu'a ya roƙan mun wannan matsayi a wajen Allah hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ya halatta gare shi sai na cece shi ranar tashin alkiyama dan haka ana so ko addu'a mutum ya zo yi in ka gama addu'a to ka ƙare da salatin annabi duk addu'ar da za ka yi ka roƙi Allah Allah ba ni kaza Allah yi min kaza Allah raba ni da kaza Allah ba ni kaza to daga ƙarshe in kana son addu'ar ka ta tafi da gaggawa to ka rufe ta da salatin annabi jama'a wannan shine son annabi na gaskiya a aikace sannan kuma an so a yawaita yi wa manzon Allah salati ranar juma'a duk ranar juma'a a yawaita yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama haka duk daren juma'a a yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati manzan Allah ce inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a yana daga cikin mafi falalar kwanakinku a duniya shine ranar juma'a fihi khuliqa adamu fihi qubit a ranar juma'a Allah ya halicci annabi adam kuma a ranar juma'a Allah ya dauki ran annabi adam wa fihi nafkhatu a ranar juma'a ne za a busa ƙaho na tashi alƙiyama wa fihi saqatu shine kuma za a tashi mutane daga cikin kaburbukan su ranar tashi alƙiyama yace fa aksiru alayya min as-salati fihi ku yawaita yi min salati a cikin wannan rana annabi ne yake roƙa a gare ku yana neman alfarma a gare ku yana maimaita muku ku yawaita yi min salati din ranar juma'a shi sa duk mutumi na ƙwarai baya wasa da ranar juma'a idan ta zo yana iya tunawa sai ya ware wani lokaci ya kewa annabi salati don alal akalli ya shiga cikin waɗanda annabi ya roƙi su yi masa wani abu kuma ya yi wannan abu ya ce fa inna salatakum ma'rudatun alayya salatin da za ku yi min ana fa bijiro min da shi Allahu akbar abinda ake nufi duk wanda ya zauna yayi wa manzon Allah salati a shimfidarsa a gidansa a masallacinsa a ɗakinsa a ofishinsa a wajen karatunsa sai Allah ya bijirar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan salati ya ce ya wane ga bayina su wane su wane a duniya suna maka talaci wallahi wannan ba karamar falala bace wannan ba karamar ni'ima bane to duk abin tausayin shi ne malam duk wannan nasoshin sai kuma ka je a baka wani salati na jabu wallahi abin tausayi ne ba kadan ba wannan mutumin masoyinka ne ka banni nayi abin da yazo a riwaya mana in ci moriyar wannan abu sai su kautar da mutane su ƙi su ba su wanda ya zo a riwaya sai a ɗauki fojiri sai a baka na jabu ka je kai ta fama sai ka je kiyamar a ce ai ba shi aka ce kai ba yanzu wannan ya taimake ka amma zaman lafiya ka ce malam don Allah salatin nan da kace nayi akwai shi a Buhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi littafin nan na addinin musulunci da Allah malam a wani littafi dan same shi duk salatin da kaga babu shi a cikin littafin nan ka falla da gudu kaman gudun fanfalaki wallahi karka karbe shi ka rabu da shi kuma ni ina mamaki wanda yace wai yana son annabi lokacin da aka zo ana magana aka ce ayu annabi salati da riwayar da ta inganta wai sai ya tafi shi to kai me asararka tunda an yi wa annabi salati da- da da- da riwaya ingantacciya ba da fojeri ba meye damuwarka kai ta faɗa har da zage-zage kuma wace riba za ka ji ka hana mutane yin salatin da annabi ya koya wa sahabbai da bakinsa ka ɗauko wanda wani ka fa faɗi sunan wani ka ce shi ne ya yi wa annabi salati ka ɗauko ka ce wa mutane ku yi wannan ka ce su bar na bukhari su bar na muslim su bar na abdullahi dan mas'udu su bar na ali bin abi talib su bar na waɗannan sai ka ɗauko na wani ka ba su ka ce su yi da shi an kyauta to ita da'awar ahlus sunna da'awa ce seti da'awa ce da ta tafiya akan nassi Allah ya ce annabi ya ce shari'a ta ce ga hujja ga asuraci ga dalili kuna duk wanda kaga yana fada da wannan tunanin to ya zo ne da san zuciya da yake so ya dora mutane kuma ba za a bashi dama ba ba za a goyi bayansa ba dole a dora mutane akan sunna a ce ku bi abin da ya zo a riwaya wanda wannan shine za ku yi tudun mun tsira malam aka ce har mai hudu juma'a malamai suka ce wa yajibu alal khatibi an yusalli ala nabi yawmal jumu'ati ala minbari fi khutbatayn duk hudubobin nan guda biyu da ta ɗaya da ta biyu da ta Hausa da ta Larabci lalle ne limami idan ya zo hudubar juma'a to ya rinka tsirma salatin annabi a ciki duk mai hudubar da ya gama huduba ya sauka ya ce wa qumu ila salatikum kuma aka ji biyan annabi salati ba yayi kuskure wala tasihhu al-khutbatani illa bidhalik malaman suka ce hudubar ma bata inganta ba in ba a yi wa annabi salati ba a ciki a ba fa a hudu ba ce aka yi juma'a da daren juma'a ma ana so a yawaita yi wa annabi salati yanzu liman ya hau kan mumbari ya kasa yi wa annabi salati wannan ba daidai bane kuskure ne sannan kuma ibada ce sannan zikiri ne sannan kuma shartun fiha sharadi ne a cikin hudu ba a yi wa annabi salati dan haka wajibi ne a ambaci manzon Allah a ciki kamar yadda ba a isa a kira sallah ba ba a ambaci manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan magana da na gaya muku mazhabar shafi'iyya kenan duk hudubar da aka yi ta ba a yi wa annabi salati ba sunanta ba a yi ta ba haka kuma mazhabar imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a shi ma yace duk hudubar da aka yi ba a tuna da annabi ba a ciki ba ta yi ba manzo Allah ya ce ma minkum min ahadin yusallimu alayya duk wanda ya mini sallama illa radda Allahu alayya ruhi hatta aruddahu arudda duk wanda ya mini sallama da salati sai Allah ya dawo da raina in maida masa Allahu akbar hadisin Imam Abu Dawud a riwayar Abi Huraira manzo Allah ya ce la taj'alu buyutakum qubura kar ku maida gidajen ku zama kaman makabartu makwantai wala taj'alu qabri ida kar ku maida kabari na ya zama idi jama'a kun san idi wurin da ake taro da biki ba a taro a kabari ba a biki a kabari ba a zuwa duk shekara shekara ana tara jama'a ana biki ba a yi ko na annabi ne ko ya ce la taj'alu qabri ida kar ku mai da kabari na ya zama kamar idi wa sallu alayya ku rinka yi mini salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum duk inda kuke a duniya idan kun mun salati salatin nan yana riskana hadisin Abu Dawuda hadisin Imam Ahmad a riwayar Abdullahi dan Mas'ud yace inna Allaha inna lillahi mala'ikatan sayyahin Allah yana da wasu mala'iku sayyahina yan surveillance sune sayyahina yan yawo su waɗannan mala'iku gaba ɗaya tun da Allah yi su a duniya kawai fuka-fuki ne da su yawo kawai suke ce a duniya Yo, yo, su je su dawo su je su dawo aikin kenan shine mala'ikatan sayyahin fil ardi a bayan ƙasa da Allah ya yi ƙasa ɗin nan da kake gani akwai mala'iku su ba aikin su kawai kuma ba sa gajiya tun da aka yi duniya yawo suke ta yi su taiwa kuma ba sa mutuwa a nan wai a wannan aikin nasu a'a sai lokacin da Allah ya ga dama ya dakatar da su ya ce yuballighuni an ummati salam su ne suke ɗauko salati ko sallamar da al'umma ta suke wannan mala'iku masu yawo a duniya su ne suke gaya mun cewa ya rasulullahi an maka salati a kumo ya rasulullahi an maka salati a cilo ya rasulullahi an maka salati a jauro tukur ko ina sai sun faɗa ina fata ana fahimta to kaga idan baka ciki aka je aka bada labari sai aka yi list din ba kai Allah gyara halin mu Allah ya samu dace Allah ya mana afwa wanda yake so ya more wa samun salatai kala kala daban-daban akwai littafin nan na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ka annaka taraha min at-taslimi min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha ya kawo salatin da riwayoyinsu sai ji aje a duba a haddace na haddacewa ka riƙe wannan dirrinci dirrikici ka riƙe wanda ya zo a riwaya ka rabar musu wancan Allah ya ba mu dacewa Allah ya samu cikin waɗanda za su samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dan annabi ya ce wanda ya fi kowa kusanci da ku a cikin ku gare ni a ranar kiyama aktsarukum alayya salata wanda ya fi yawaita yi mini salaci wanda yake so in an tashi alkiyama ya ga yana dab da annabi gashi ga manzon Allah to ya yawaita wa manzon Allah salati a rayuwarsa ya rabbi ja'alna minhum Allah samu a cikin su wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum